أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتم نرصف مناهل الرشاد في الأجوبة عن أسئلة أهل تشاد تتهم شيخ أتيكو سانكا كانوا aljawabul khamis cewa ciku ya ce amsa ta biyar daga cikin tambayoyin da aka yi min na amsa su a tijani shi ba tijani al'asuzu lil auradul ikhtiyariya wanda ya riko da auradai na ganin dama ba na lazimi na tilas ba kamar irin su musabba'atul ashri da hizbul bahri da hizbul saifi wanda aka masa izini yake karanta su ikhtiyariya wato da ganin dama ba tilas ba idza tarakaha idan ya bar irin waɗannan aurare na ikhtiyariya ikhtiyarin yana mai zaɓi shi ya ga dama ya bari aw takasulan ko kuma domin kasala fala shi alaihi ba komai a gare shi tunda ba na lazimi bane na ikhtiyariya ne ba na dole bane illa annahu sai dai cewa shi fatahu khairun kasirun alheri mai yawa ya tsere masa da ya san falalar da take cikin karanta su to da bai yi sakaci ko yayi kasala har ya tsere masa domin ba a ramakon su qala shaykhuna shehu atiku yace maulan mu shehu ibrahim alhaji ibrahim ya radiyallahu anhu ya fada fi ba'd fi ba'd ajwi ajwi batihi ya yi fata a wawu din amma kisra ne fi ba'abi ajwi batihi ya fara cikin shashin amsoshinsa jami'in na ijaba ajwi ba shashi amsoshinsa daga cikin tambayoyin da shi ma aka yi wa shehu ya ce la shi ala masaraka hadhihi al-awrad al-khususiyyah al-ikhtiyariyah ba komai na laifi akan wanda ya bar waɗannan aurale al-khususiyya keɓantattu ya kira su alkususiya domin sai da izini ake karanta su al'ikitiyariya na zaɓi wato sai da ka zaɓa ka ga damar sannan ka karanta bai ce ba komai a kansa illa annahu fatahu kairun kasirun kamar da shehu atiku ya faɗa shi masu ibrahim haka ce sai dai cewa kawai asara yayi alheri mai yawa ya tsere masa in ta haka lamu wa fil yuwaqiyatil ahmadiyyatil irfaniyya ولا الدائف الربانية في الأجوبة عن بعض الأسئلة في الطريقة التجانية ولا دسونا لتابي اليواكية الأحمدية جمعنا ياقوت اليواكية الأحمدية الإرفانية ولا الدائف الربانية في الأجوبة عن بعض الأسئلة في الطريقة التجانية لتابنا للعارف بالله مثلا الله شيخنا الحاج أحمد سكيرج shine ya wallafa wannan littafi shi ma a cikin shashin dai yawan tambayoyi da ake akan fikihun ɗarika a zamaninsa shi ko sahabin shehu tijani ne eh shi ne wanda shehu tijani ya rike shi a matsayin limaminsa kafin daga baya ya karɓi limanci aha to a cikin wannan littafin an tambayi sai dai alhaji ahmad sukairich shi kuma ya ce wasu altuhu na tambayi shehu tijani radiyallahu anhu hal ya juzu lil insani shin yana halatta ga mutum batija ne an ya turkal azkara ya bar azkarai wanda suke na iktiyariya fa idza kasura ishtigalu idan shugulgulansa sun yawaita uzuri da shugulgula sun yi yawa ba yi da lokaci wato wuridin safa da na yamma da wazifa ma da kyar yake kokutawa yayi su akan lokacin su ballantana azkarai na ikitiyariya saboda shugulgulansa kasura sun yawaita yace kal musabba'atil ashr kamar al musabba'atil ashr abubuwa bakwai da ake karanta abubuwa goma da ake karanta kafa bakwai bakwai mun cire su ba lawa can ko har ma mun raba su al musabba'atil ashr wal latif da wurdin ya latifu wallahu zalika da makamancin wannan to hal yajuzu yana halatta a bar su amla ko ko baya halatta shehu ahmad sukairi ya ce fa ajaba shehu tijani ya amsa da cewa ilam ka sani ya kai ba tijani annan nafsa min da'abi hal malal annan nafsa hakika ita rai ta dan adam almalalu kosawa min adabiya yana daga al'adarta min da'abi hako yana daga al'adarta ka da'abi ali fir'auna kamar al'adar iyalan fir'auna ko fir'auna da iyalansa da mutanansa shine ma'anar addabu kamar al'adatu ne yace shehu yace inna annan nafsa hakika ita rai ta dan adam almalal kosawa min da'abiya yana daga al'adarta wa rifqu biha a tausasa mata ita rai fi awwalin marata a cikin farkon al'amari a hasanu shi ne mafi kyau akan ka dora mata abin da ba za ta iya lazumin safa da yamma ma da ya kake yi ka je ka ka je ka ɗebo abin da kai kanka ka san ba za ka iya dorewa ba ita ko al'ada ce ta rai ko zuciya idan abu ya mata yawa ya mata tsanani sai ta kosa sai ta gaji da shi duk daɗinsa to galan mutum ya tausasa mata shine arrifku ya bi ta sannu sannu fi awwalin marata a cikin farkon al'amari yace a hasanu shine mafi kyau liman arada muwazibatal amali ga wanda yake so ya dawwama akan aiki in dai kana so aikin da zaka dauke shi kullun kai to ka dauki sesa sese baya baya sama sama yanda cikin nishadi har kai ka gama ba tare da kosawa ko rai ta gaji ba dan ka dola mata dabi'a ce ta zuciya in ka ɗora mata aikin da ya fi ƙarfinta sai ta ji ta matsa na aikin ko da aikin ibada ne daga ta tuna sai gabanta ya faɗi don saboda mai ya mata yawa to yana da kyau mutum ya ɗauki a rifku tausasawa sannu sannu liman arada muwazabatan amali ga duk wanda yake so ya dawwama akan aiki ya ce falizalika domin haka ne yajibu alal muqaddami yake wajaba akan muqaddami allazi talabahu shakhsun min al-ikwani wanda wani muridi daga cikin ƴan uwa tijanawa talabahu ya neme shi fi tarkin al-azkar cikin ya lakkana masa al-azkar gairi lazima ya neme shi akan ya masa izini ya dinga karanta azkarai wanda ba na lazimi ba an ce lazima wuridin safa da yamma wazifa zikirin juma'a yana yin wannan kuma sai ya zo wajen mukaddaminsa yanzu ina so irin auradan nan da nake falalar su irin su saifi hizbul bari musabba'atul ashri da hizbul nasri da sauran dai auradan da aka nakalto daga shehu rijani na ikitiyariya yana kwaɗayi a masa izini ya dinga karantawa to shehu tijani ya ce abin da ya zama wajibi akan wannan mukaddami Allah ya lizima ha kar ya lazamta ta lil ma'azuni lahu ga wanda za a masa izinin nan fiya cikin ta wanda yazo a masa izini yayi din in farkon al'amarin sa ne kar ya masa izinin karanta waɗannan ya kyale shi da da wuridin sa da wazifa da zikirin juma wa Allah ya lazama aidan al ma'azuni lahu wanda yake na a masa izini fiya cikin ta la ya zama shi ma kare ya lazamta wa kansa shi mukaddami kare ya bashi shi kuma in ba bashi ba kare zai yi karambani ya dauka ya dinga karanta kaga duk bangare bin duk janibin bi an hana shi almuqaddam allazi talabahu shakhsun min al-ikhwan fi talqin azkari ghayr lazima Allah yalzamaha lil ma'zun lahu fiha Allah yalzimaha yau kisra ne shine yake nuna fa'ili kar ya lazamta ta lil ma'azuni lahu ga wanda aka masa ake masa izinin fiya cikin ta shi kuma wa Allah ya lazama ha shine mai fata aiza al ma'azuni lahu wanda yake nema a masa izinin fiya cikin ta la ya lazama kar ya lazamta wa kan walizalika yace a dalilin wannan ne yuqalu fiha ake ce mata al azkarul gairul lazima ai dan ba dole ba ce ake ta mata azkare wanda ba na dole ba saboda ba dole ne mutum sai yayi ba to dan me zaka zo ka tsola wa kanka abinda ba zaka iya ba kai muqaddami dan me zaka wa mutum izini abinda ba zai dole ya dawoma yana yi ba to shehu atiku ya ce na'am wancan magana shehu tijani ta tsare a'a shi shehu ahmad sukairat wa shehu tijani ya faɗi wancan magana da ya hakaito a nan sai ya ce to idan ta zama shaksu ƙira'ataha idan a shaksu mutum batija ne ilta zama kirata ya lazamci karanta azkarul ikhtiyariya al-ghairul lazima wa sayyara fi haqqihi ya sanya ta a cikin haƙƙinsa bi ma'ana ya ya dola wa kansa kallazini kamar bakance alƙawari da ya dauka tsakaninsa da Allah zai yi bi haisu ta yanda annahu nazara lillahi yayi bakance ga ubangijinsa alaihi wajibi ne a kansa ya lazamta wa kansa Allah ya turuka ba zai batta ba tsawon rayuwarsa to shehu ya ce fahazihi sarar fi haƙihi lazimata to a yayin nan ita wannan azkarul ikhtiyariya sarat lazimatan ta zamanto tilan fi haƙihi a cikin haƙƙinsa tunda shi ne ya tsola wa kansa wa wa auhu bil ahdi inna al kana mas'ula inda kai wa Allah alƙawari zaka yi to dole ne ta zama dole fi haƙiƙa a cikin haƙƙinka sai sai ce yajibu alai qira'atu wa karanta al azkarul ghairul lazima la al'ikitiyariya ya jibu alai yana wajaba a kansa tun da ya tsola ta ta zama lazimi a kansa sannan wa ƙaza'uwa lamakonsa ma yana wajaba a kansa lamakonta in har ta zama ƙala'i aka kwana aka wuni bai yi ba dole sai ya lama kamar da ake lamakon lazimin yamma da yamma da na safe da wazifa da zikirin juma bai sababi iltizami a dalilin lazamta wa kansa da ya yi shi ya tsola wa kansa abin da ba dole ba wa amma idza kana talaqqal izina fiha amma ya kasance ya kalbi izini a wajen muqaddami ko shehin safiya a cikin wannan azkarul gairul lazima na na ikhtiyariya din ya kalbe ka ne tabarukan dan neman albarkar da ake samu a cikin waɗannan auradai ba wai yayi ba ka ce yayi alkawari ko dare ko rana kullun sai yayi ba to fa haza lahu wannan ya halatta gare shi an yi dawima ala kira'atiha wannan yin rufu'a ce an yi dawima ya dawwama ala kira'atiha abu ka karanta ta in ya ga dama ya dinga yi din babu fashi ba yankewa walau qadul mudawama kuma ya halatta gare shi ya yanke dawwama yana yi wata rana kawai haka kawai ya daina ba ba da laifi tunda dama yana karanta ta ne wato tabarrukan ba iltizaman ba walakin sai dai inda har ya ɗauka duk da ba kace yayi ba yana karanta ta ba yankewa to ya sani a habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwar ayyukan ibada a wajen Allah adwamuha mafi dawamata wa in qalla ko da aikin yayi kadan ko da kadan ne ko bai wuce minti ɗaya biyu uku ka gama ba amma kullum zaka iya yi ba tare da kosawa ba to wannan ya fi ka ɗauki abin da ba za ka iya yi kullum ba domin illallah la ya mullu hatta ta mullu Allah baya kosawa da ba kula da har sai kun kosa kun ce kun gaji in ta haka lamu alhaji ahmad sukairi aljawabu as-sadisu jawabi na shida a cikin wannan littafi na malahilur rashadi الشخص المشتغل بعمل الحكومه mutum batija ne wanda yake shagaltuwa da aikin hukuma shine police shine police kana na karanta ci da basu police police suke cewa dan sanda awil muwakkalu inda telephone litakallumi ma amman yatakallamu ma'ahu fiha ko kuma sakatare ne al muwakkal da aka wakilta shi a office inda telefon a wajen ɗaukan telefon lallayi ko ma a yanzu a handset ɗin ogansa yana hannunsa in an bugo shi ne yake ɗauka littakallimi domin ya yi zance ma'aman ya takallamu ma'ahu tare da wanda zai magana da shi fiha a cikin wannan telefon ɗin ma'aikaci ne na gwamnati ko a ofis ko a ina ne ko mai ɗamara polis wanda yake da duti duti ko fala menene ya shira'u to shi kam kar ya kuskura ya fara filwurji jikin karanta wannan wuriji kar ya fara karanta wuriji na safe ko na yamma a halin wannan aiki na awil wazifati ko kuma kar ya fara karanta wazifa ko da ya samu fursa yana ganin yanzu aiki ya ya dani sauki amma ba yi da garanti zai iya farawa kuma a bugo wayar ko dan sanda ne a kira shi zuwa wajen aiki to kar ya fara karanta wuridin nan na safa ko ne ko wazifa fil waqti allazi a cikin lokacin da alima ya san cewa annahu la yatafarragu li awradihi fi ba zai samu shashiyar dama da zai karanta auradansa a cikinsa ba lishtigali saboda shagaltuwarsa bilkida wata da da hidimtawa gwamnati tunda shi ma'aikacin gwamnati ne ko ku hidimtawa ƙasarsa aiki kamar likita ne kuma yana bakin aiki ko da yanzu majinyata sun ɗan yi sauƙi yana tunanin in ya fara wannan auradan zai iya gamawa to ba da garanti yanzu a iya zuwa da mara lafiya emergency kuma dole ya yanke ya je wannan aikin to saboda haka in dai yana bakin duci ka gane ai bai kamata ya fara lazumin safa ko yamma ko wazifa a wannan hali ba fa in kana lahu waqtu ina da wani lokaci daban ba lokacin aiki ba file ne lokacin cikin dare ne au naharin ko da rana ne ya ƙabifi auradahu da zai iya gama auradansa a cikin cikin nutsuwa ba tare da wani aiki ya zo ya yanke masa ko wani uzuri ba to fale ta akar ya jinkirta wannan wazifa ko zikirin laza lazumin safa da yamman ila zalikal waqti zuwa wancan lokacin da ila zalikal waqti ila ne yayi na ga yayi ruku'a ila zalikal waqti zuwa wannan lokacin da yake da dama wanda baya bakin duti baya bakin aiki ko da fa yin wazifa a cikin jama'a za ta tsere masa ai ba kullum ake dawoma ai wannan halin ba ko ai ai ai suna samun off a cikin aikin zaka ji na cewa yau yau ina morning ko ko ina night ko ina evening daga safe zuwa azhar ko daga azhar zuwa yamma ko daga magariba zuwa wayewar gari ai ba kullum ake dawoma a wannan ba idan aiki ya zagayo masa daidai lokacin da ake zaman wazifa idan mai kalba-kalba ne aikin nasa to in wannan hali ya zo a halin aiki to ba dole sai ya je wazifa ba yayi aikinsa tunda a nan nema abincinsa yake idan idan dutin ya juya lokacin da yake da lokaci nasa to sai ya jinkirta wannan uradan ila zalikal waqti in ko mai aikin ofis ne dama daga safe ne zuwa yamma karfe takwas zuwa karfe hudu ko ku an tashi kaga yana da dama bayan la'asar lokacin sa ne bayan magariba lokacin sa ne in kuwa mai himma ne da daddare ya tashi yayin takadimin lazumin sa na safa da na yamma ba shikenan ya gama ba ita ko wazifa bayan magariba ya taso a wajen zai iya zuwa ya yi ta in ta bayan asuba suke yi ma yana da dama lokacin fita aiki bai yi ba ala ayi halin dai duk irin sana'arsa ko irin aikinsa ba zai rasa lokacin da zai ware na karanta auradansa ba na lazimi to a irin wannan yanayi duk lokacin da aiki ya zagayo ko da lokacin wazifa ne to ya je aikinsa amma kar ya fara karanta shi a cikin wannan aikin li'anna zakira lil auradi domin shi fa mai zikirin auradan nan na tijaniya da ma kowane irin auradai da yake yi tsakaninsa da ubangiji munazil liraji mai ganawa ne fa da ubangiji والمنادي ربه شيكو مي غانا da ubangijinsa la yashtagilu bi ghairi ma huwa bi sadadihi baya shagaltuwa da wani abin da ba shine a gaban sa na wannan munajati ba zai yiwu kana amsa wayar oganka kuma kana karanta lazimi ba ko ko ko wazifa ko kana halin duti kai mai damala ne polisi ne ko soja ka ce kana lazimi oga ya kira ka ce sa wannan wannan ba zai yiwu ba yawwa ka ware lokacin da kake aikinka na neman abinci da kuma lokacin ganawa da ubangijinka domin wal munaji ko rabbahu mai gana da ubangiji la yashtagilu bi ghairi ma huwa bi sadadi baya shagaltuwa da wani abin da ba shine a gabansa ba to falizalika a dalilin wannan ne shurida adamul kalami fil wurdi tijani akan wannan ne aka sharɗanta rashin magana ko zance a cikin wurdin nan na shehu tijani in dai lazumi ne na safe ko yamma ko wazifa ko zikirin juma'a to sharadi ne ba a magana a cikin wuridin na tijaniya illa bi qadri ma zikira sai dai ta gwargwada abin da aka ambata wanda aka yi afuwa aka yi langwami shine yace li ijabati walidin domin amsawa mahaifi da ya kira ka aw walidatin ko amsawa mahaifiya ya ta marka ta kira ka aw sheki ko amsawa shehinka ya kira ka kana wazifa ko lazimi ka yanke masa wato ka yanke wannan auradan ka je ka amsa masa gwargwado abin da yake bukata na zance ko aiken ka yi ka je aiken in ka gama ka dawo ka zo ka gina daga inda ka tsaya idza lam tufid al isharatu idan nuni da ishara bata fa'idantar ba ya kira ka kai gyaran murya yayi magana kai masa ishara duk da fahimta ba to kai mana magana da duk abin da yake bukata mahaifin naka ko shehin naka ko jatumar taka wa idza takallama ka gane yayi idan zai yi magana hali ya kama yayi isharar ga wani wanda ba mahaifi ba ba mahaifiya ba ba shehinsa ba to ya saɓi wato ya yi isharar duk bata fa'idantar ba to wai za ta kallama in zai magana ga wani wala yujawizul kalimata awil kalimatai kada ketare kalma ɗaya ko kalma biyu illa lil walidi sai dai in domin amsa mahaifi ne wal walida ko kuma domin amsa mahaifiya ne anan kan fa ya takallamu ma'ahu ma zai doguwar magana tare da iyayensa guda biyu walau jawazal kalima ta yi ko da amsar ta ƙetare kalma biyu kai ko ta kai kalma dubu ne suna da haƙƙi a kan kai wurin litijaniya an gina shi ne a kan ɗa'a da biyayya ga mahaifa saboda haka ba inda a dalilin karanta auradin tijaniya aka ce ka saba wa mahaifanka in suna neman zance da kai to fa ala haza akan wannan shara'i la yaduzu li shakhsil mazkuri baya halaka ga mutumin nan da aka ambata police ko akadimul hukuma baya halatta an yi zukurar aurada ya yi zikirin auradan tijjaniya a lal halatul mazkura akan wancan halaye da aka ambata na halin aiki bal yu'akkiru ya jinkirta auradan nan ila waqti faraji zuwa lokacin farakarsa lokacin da ya samu dama ya samu sarari fa yaqbiyahu ma ko sun zama qala'i ne gale ya rama su akan ya karanta su yana halin aikin nan da ba yi da nutsuwa wallahu a'lamu Allah shine masani alhamdulillah sai aljawabu sabi insha Allah